بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وأجارنا من النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا قال جدد بوديمك الله سبحانه وتعالى mai kowa da kullum da cikin yardarsa da ikon sai sake haɗa ma wannan masallaci kamar yadda muka saba mako mako domin gabatar da tafsiri na alkur'ani yau ma kamar kullum allah ya ba mu wannan damar in ba mu manta ba yau muna alhamis takwas a watan musulunci watan nawa ne wannan shida ko watan shida shekara 445 da hijira wanda ina ga ya dace da 21 ga watan disamba na shekara ta 2023 a haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu tashi a sabuwar sura bayan satin da ya wuce mun kare suratul ahqafi sura ta 46 yau za mu tashi sura ta 47 kuma wannan sura madaniya ce ba kaman waɗancan surori da muka jero dewa makiya makiya makiya wannan ita madaniya ce an sabkar da ita ne bayan hijira kamar yadda malamai suke rarrabewa tsakankanin sura makiya da madaniya wannan sura tana da sunaye guda biyu ana kiranta suratul qitali ma'ana surar yaƙi ana kuma kiranta suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sura an yi maganganu akan abin da ya shahi yaƙi an kuma faɗi ƙa'idodin shi da dokokin shi saboda yaƙi wajibi ne ba kamar da duniya take cewa ai yanzu jihadi zamanin shi ya wuce a baya wucewa domin in ku ya wuce a wurin ku a wurin makiyanku bai wuce ba gashi nan suna ta yi suna kai ma ƙasashe daban-daban hari domin kare muradinsu to shi ma musulunci yana da muradin da ake kare mishi idan wani ya zo ce zai kutsa mishi sai a kare shi an gane ko amma musulunci baya so a ta kai ma mutane hari ba gaira ba dalili amma kuma ya yarda a kai ma waɗanda suka ce ba su yarda a bautawa Allah ba su ba za su yi ba wani ma ba zai yi ba to jihadi yakin ya zama dole to kafin haka dai sura tana dauke da karantarwa da dama kamar yadda sauran surori madaniya suke nuna mana na hukunce-hukuncen shari'a da kuma matsayin shi annabi sallallahu alaihi wasallama a gare mu Allah ta'ala ya samu dace ya karama kallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratul qitali madaniyatun وهي تسع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك ذلك بأن الذين اتبعوا بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم مم.
كذلك يضل الله للناس أمثالهم
كذلك فإن- يضرب الله كو يا إسر كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
تو سورة القتال مد- مدنية سورة القتال سورة تكي مغانا أكان ياكي أن سبكت إتا مدينة آيوين تا 39 ko kuma suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma dai an saukar da ita a madina din dai ba bambancin wajen sauka ayoyin cikin ta 38 a ruwayar warshi 39 a ruwaya ta imamu hafs 38 Allah ka ba mu ikon fahimtar waɗannan ayoyi daidai Amin.
kuma ka ba mu ikon aiki da su Amin.
abinda suka hana ka ba mu ikon hannuwa abinda suka ba da umarni ka ba mu ikon umarni wato aikata abin a farkon ayar ko farkon sura Allah ke ce alladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta an yi bayanin su a baya ayoyin da suka gabata a sotul a wannan a haƙaƙi ko mun ji maganganunsu mun ga yadda suke Allah ya nuna mana kuma kar a yi gaugawa Allah zai saukar musu da azaba lokacin da ya ga dama kuma ƙarshe ma za su ga azaban nan in ta zo duk gaba ɗaya tamkar a duniya ba su zamna ba illa wuni ɗaya ko sa'a ɗaya bayan kuma a nan duniya an yi ta jayayya da su har ma Allah ya ce musu a walam yara a walam yara anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ardi zuwa karshe kamar yadda muka ji a wancan satin ana jayon hankalin su to waɗannan kafiran su ne Allah ke bayani yace su waɗannan kafiran ma'ana alladhina kafaru wanda suka kafirta bi ayatin Allah da ayoyin Allah wasaddu an sabilillah ay wasaddu gairahum suka kare wanin su ma su daman ba su musulunta ba kuma ba za su musulunta ba kuma ba su yarda ba wani ma ya yi musulunci da haka sun hana shi ya musulunta ko dai da ƙarfi ko ta hanyar iko da Allah ya ba su ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar yaƙar shi ko ta hanyar sa mashi takunkumi ko ta hanyar hana shi walwala da duk irin damar da suka samu za su yi kokari su ga sun hana mai imani yin imani shine saddun an sabilillah suka kare gairuhum waninsu game da bautar Allah game da addinin Allah Allah ce abdalla a amalahum waɗannan Allah ya ɓata ayyukansu ai abqalaha ya ɓata ayyukansu wa wannan wa azhabaha kuma ya tafiyar da aikin ya rusa aiki an gane ko walam yaji Allah sawaban wala jazaa Allah bai sama ba aikin su sakamako kuma bare ma a ba su lada ba a ma yin sakamakon ma'ana ko da sun yi aikin da musulmi in suka yi aikin suna samun aljanna domin kana ganin wato aikin shin kai za ga kafiri yayi ko kila an yi ambaliyar ruwa kafin musulmi su ka gudunmawa wani kafirin ya ka an yi yunwa kafin musulmi su ka gudunmawa wani kafirin ya ka matsala ta samu wani wani kafirin ya taimaka mishi wani ne ba shi da lafiya ba ya da kudin jinya wani kafirin zai cire kudi makudai ya taimaka mishi kaga wannan aikin inda musulmi ne ya yi shi lada zai samu haka ne to amma idan kafiri yayi ba zai samu lada ba saboda ka'idar ubangiji da yace asalin dalilin sababin da yake sa amma mutum tanadin aiki a rubuta mishi lada shine addini musulunci idan babu musulunci ba ka da fayil ba a buɗe maka ba dosiye da ake rubuta aikinka illa in kai aikin ran nan kai bulantariya ce kake yi radda kai a biya ka ba ai ma'aikaci ba ne cikakke wanda in an zo retarar za a ware ma kudin retarar da waye da waye da waye a kai bulanteriya ce wunin da kai kayi kaza a baka nan take da haka Allah zai iya ba kafiri lahiya ya ba shi kudi sana'a ta gyaru ya gina gida mai kyau ya hau mota mai kyau ya yi lahiya da zai yi zinar shi ya iya yin zina da mace uku hudu biyar lahiya ke nau ya dankari giyan shi ya yi shegantaka shi sakamakon wasu ayyuka na alheri da yake amma a lahira fa Allah bai rubuta shi walladina kafaru a amalahum kasa wannan a amalahum والذين كفروا أعمالهم كزراب بقيعة يحسبه الزمان ماء hatta idza حتى ja'a إذا جاءه لم يكده شيئا lam yajrihu shay'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه kaga Allah abin da ya nuna kafirai aikinsu kamar kyallin haƙo ne kawalwali ne ya irin hasken nan da rana in ya da kwanta za ga abin ya yi kamar ruwa a kwance ya hasabu zam'anu ma'a mai jin kishirwa zai yi tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai in ka zo daidai inda kake ganin saitin inda kake ganin wannan kyallin lam yajidu shay'an sai kaga ba komai to za ga ayyuka kamar in an je lahira kafiri zai samu lada sai in ya zo lahira ya ga ba shi da lada مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد التي مثال كافري aikinsu da suke yi wanda ya kama da abin kirki kamar ka tara toka ne garin toka ko garin siminti a bisa dutse iska ya zo ya kwashe garin ya kwashe ya wanke dutsen fatara kahu salidan ya bar dutsen a wanke shi yasa Allah ke cewa wa qadimna ila ma amilu min وقدمنا إلى amalin ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا muna gabato da aikin da suka yi kyakkyawa a duniya mu biya su amma a lahira sai a sa shi kura abin shekewa ya zama babu shi kabiri ba shi da ladan da zai samu gobe kiyama domin sharadin sharadin ka yi aiki a rubuta amma iddikari shi sai gobe a biya ka shine imani shine imani in yi aiki ko da an bashi wani sakamako a duniya to so mun taɓe ne kamar kana kudin ka ne miliyar daya sai aka maka shi kaɗe a baka a ce fara da wannan ko kaya wanke ko kila ka ne mai shusha ne wanke mata kalmi rike wannan ka hau kabu kabu an tarda ka da miliyar ɗin kaga abin da ya rage ai ya lullin ka so da yawa akan abin da aka baka ko limumi ne kenan amma kafiri ba haka bane in an bashi an bashi ne duka shi yasa Allah ke ce a zalla a amalahum Allah ya bata aikin su ya ruguza shi ya wulakanta shi ya rusa shi sai yake cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نعم.
كفر عنهم سيئاتهم مم.
وأصلح بالهم na walladina amanu Allah ce amma waɗanda suka yi imani da alƙur'ani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙware suka yi imani gaba ɗaya zukatansu suka yi imani ɓoye da bayyane wanka da suka yayu suka miƙa kansu li shari'illahi ga shari'ar Allah jawaruhum wato gabansu suka miƙu suna ayyuka da gabansu suna ayyukan biyayya wa Allah wa bawaɗinihim haka zukatansu daga ɓoye ma suna yin aiki da shari'ar Allah wa zawahirihim haka a bayyane ma suna aiki da shari'ar Allah kaga sun yi aiki na ƙwarai ga kuma imani da Allah zuciya ta cika da imani gabbai sun cika da aikin alkhairi harshe ya cika da bayyana alkhairi babu sharri an gane ko wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai kuma suka yi imani dangane da abin da ake sassaukarwa ga annabi muhammadu ba aka sabkar ba ake sassabkarwa shay'an fa shay'an domin ya ce nuzila ba anzala ba anzala ya zo duka nuzila ya zo gaba daya ya zo ya zo shay daki daki suka yi imani da abin da aka sabkarwa annabi Muhammad to kaga ayin an ce allazina amanu wanda suka yi imani abin da aka sabkarwa annabi Muhammad ya shiga cikin abin da suka yi imani ko bai shiga ba ya shiga gaba daya to menene yasa kuma aka ware aka ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin aka yi adabul khas ala al'am aka keɓance wani abu wanda asalin shi a cikin wancan da aka faɗa ya shiga ƙarƙashin imani gaba ɗaya amma kuma sai aka keɓance imani da dangane da abin da aka sarkarwa manzon Allah shi kadai aka ambace shi sun yi imani bima nuzila ala muhammadin dangane da abin da aka sassabkarwa annabi muhammad maliki cewa huwa dalilun wannan atsafi da aka yi na khas alal am dalili ne bayyananne kamar rana karhe sha ɗaya ala annahu shar'un fi sihhatil imani yana daga cikin sharadi na ingantuwar imanin mai imani imani ba zai ingantu ba bayan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani imani da yake ingantuwa sai in an ba annabi Muhammad kun fahimta shi yasa aka kawo wannan atafin bayan an ce wallazina amanu kuma yaka ce wa amilus salihati kuma yaka ce wa aminu bima nuzila domin ai can da aka ce allazina amanu dama asalin imanin shine ai imani da Allah da manzannin Allah da abin da manzanni suka zo da shi ai ya shiga cikin qur'ani ko to amma haka sake bayyana imani da annabi Muhammadin daban dan ya nuna maka ko da kai musulmi ne zamanin annabi Musa ko kai musulmi ne zamanin annabi Isa idan annabi Muhammad ya zo ba ka bi shi ba imanin da kai da annabi isa da annabi musa ya rushe yanzu in bin annabi muhammadu ya nuna tantagayyar kafiri ne kai zamanka da annabi musa na da da kai shekaru kana bin musa amma da manzan allah ya zo ka doge ka bin annabi muhammadu to kin bin annabi muhammadu ya rusa maka bin annabi musanka ya raba ka da annabi musan ka zama arni ba za ka mori bin annabi Musa ba ba za ka bori bin annabi Isa ba wannan dan ya ba da amsa ya yi raddi ga mutanen da suke cewa addinai duk addinai ne a haɗa ai addinai interface kenan a kankanin musulunci da yahudanci da kiristanci da a tafi a zamna lafiya a dawa hana a zamna lafiya amma addinin mu daban namu su daban namu ne gaskiya nata ƙarya ne kuma su ma sun san ƙarya ne kuma yau da gobe ma tana bayyana ƙarya ne kuma aikinsu yana bayyana ƙarya ne kuma aikin mai yana bayyana namu gaskiya ne yau da gobe tana nuna namu gaskiya ne in ka karanta qur'ani kana gane gaskiya ne idan karanta bible kana gane ƙarya ne addinin yanzu yau ba ku ji ba an ce fafuroma ya ba da izini a rinka yin addu'a ga 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo? wanda a cikin Bible luwaɗi da maɗugo haramun ne haramun ne haramun ne kamar da ke ƙur'ani shi ne addinin Kirista amma yanzu Allahnsu ba furoma ba Allah rabbul alami ba ba fa annabi Isa ba yanzu ba furoma ya yi biyayya daga demokuraɗiyya ya ce to su ma addininsu ya biyari maza a sha kiɗa a je wuta har wasu ka har wasu kiristoci mabiyan addinin a kamar suna cewa to su wanda ba san ba ma wani addini za su shiga dan gaskiya an ba su kunya an ci gaba da baka kunya kenan ya sa wuri ka bar wannan wurin kunya dan kunya anan ba za a daina ta ba karama ce ma wannan ake da haka muna gayyata ku ya ku masu addinin bata ku dawo kan addinin gaskiya idan dai kun yi imani da annabi isa da gaske kuna so ya cece ku to ku dawo wurin mai gidan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi isa ya cece ku amma in kun karyata annabi muhammadu za ku wayi gari a hilin kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani ranar da babu rushu'i a dawo duniya annabi isa ce ba ni ba ku ba ku ba ni allah tsine muku albarka an gane ko to idan ya zamanto mabiya isa ba sa tsira he sun ba annabi muhammad mabiya musa he sun ba annabi muhammad mabiya nuhu sai sun ba annabi muhammad mabiya ibrahim sai sun ba annabi muhammad mabiya shu'aibu mabiya waye waye annabawa sanannu wanda Allah ya zana mana su a cikin alkur'ani ya ce ya fifita su akan kowa da Allah a daren makaranta mana wannan ayi wa tilka hujjatuna muji wa tilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumi mun ji annabi ibrahim narfa darajati man nasha inna rabbaka
na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب mun ji mutum uku كلا هدينا
مجيب.
ونوحا مجيب هدينا وتو.
من قبل مم.
ومن ذريته داود ديار.
وسليمان شجاع.
وأيوب ويوسف وموسى أفل. هرى. قوما.
وهارون وكذلك نجزي المحسنين to mu ji na sha ɗaya وإسماعيل واليذ- واليسع ويونس ولوطا شاهد بنت كبيرة.
وكلا فضلنا على العالمين ba mu na sha biyar wa zakariya وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلا.
كل من الصالحين kaga waɗannan annabawa ɗin guda sha takwas Allah ya ce wa kullum faddalna alal alami mun bibita su akan duk halittu gaba ɗaya babu wani halitta da darajar shi za ta sa ya kai matsayin annabi bai yiwa babu shi ba an yi shi ba haka Allah ya tsara duniya shi haka Allah ya tsara halittar shi tunda ya riga ya tsara kuma wani bai canza mishi to haka za a yi annabawa su suka yi kowa daraja mandanni suka yi kowa daraja kulli azami suka yi kowa daraja su kuma su biyar ne cikin su manzo Allah ya kowa sannan annabi Ibrahim sannan annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa haka zaka hakura ka bar abin to mabiya waɗannan annabawan ma ba za su tsira ba sai in sun ba annabi Muhammadu kai ba mabiyansu ba idan da annabi Musa zai dawo duniya ai ba abin da zai wadatar da shi ya tsira gaban Allah sai ya koma ya musulunta ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana azumi irin yadda muke sallah da azumi yana zuwa masallacin mu ana khamsa salawatu tare da shi kuma yana bin limamin musalla haka in annabi Isa ya dawo haka zai yi zai bi limamin musalla ya yi sallah irin tamu ya yi imani irin namu ya yi azumi irin namu ya yi aikin haji irin namu don wannan shine addinin gaske an gane ko? to da Allah ina ga wani mutum da shi ba annabin bane baya daga cikin wanda aka fifita Qur'ani bai ambace shi ba hadisi bai ambace shi ba malaman fiqh ba su ambace shi ba ku ne da ku da yan duniya faransawa da tura mulkin mallaka kuka ambace shi kuka ce wali ne yana da daraja mai matsayi kaza yana da matsayi kaza da kai da faransawa waɗannan da muka kora muka kowa hatta da yara har yan bori suka san yan iska ne shi dan bori yake cewa mu ma ba mu kaunar dan bori ba duk gida dan cin dan bori yace wallahi ba farashe ta yi shi ya riga kafiri ne tsantsan kafiri kai lalle ko ya kai to amma shine ya tsara maka addini kake bi dan Allah akwai wani da zai shiga aljanna ba tare da ya ba annabi Muhammadu ba wai ku jama'a kaddara ana shiga han- mu dauka dan mu buga misali ana shiga aljanna can da can da annabi Muhammadu ya maka jagora zuwa aljanna da wani mutum ya maka zuwa jagora zuwa ga aljanna dan girman Allah cikin tawagauka ya yi cancanta ka zama a ce ga wata mota mai tuka ta annabi Muhammadu ne amma ga aljanna za ta ga wata mota mai tuka ta alaran abubakar a- a- take ta ne amma mukaddara aljanna za ta iya dan Allah kai ka hau tukin abubakar ko aljanna zai tahiya sai ka ce sabka lahiya shi ma kila ajiye lafin din zai iya duwa bana ma san shi ta annabi zambe kawai tsakaninku da Allah wai me lahiyan in an ce annabi ba kwa jin daɗi amma idan aka ce wani sai ku ji daɗi duk hadisan nan da suke bayyane man amila ami- amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a irin hadisan da suke cewa kullukum yadkhulu jannata illa man aba wa man ya aba rasulullah man ata'ani dakhala janna wa man atani faqad aba wai da a karanta muku wannan hadisan da ayoyi amma kuna nan ana muku wani wasa da hankali ai wane jikan annabi ne ai yadda abin yake kaman wutar lantarki ce shi yanzu an ɗauko ta daga can asalin inda take ai bisa babban waya ake ɗora ta ita babban waya in aka zo a sanya wasu na'urori a rage mata ƙarhi saboda ta zo a ƙarhin da da wannan ba za ta iya ɗauka ba daga nan fatta sun ta ja ta kagari in an go a sa waya mai roba a sa wannan transforma shi ma ya rage mata ƙarfi a sa waya mai roba ta ka gidanka in an go ita ma kwantar ɗinka ya rage mata ƙarfi kan nan kar kunna gulam shi yasa in abin ya taho daga Allah ya shi ƙarfinka ya biyo hararan Muhammadu daga nan ya biyo harara ta wane ne daga nan ya biyo harara ta wane
أفي قلوبهم مرض من ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك بل أولئك هم الظالمون a fi qulubihim maradun wai a cikin zukatan mutanen nan da ba sa san a kira annabi ma ba sa ba san a ba annabi Muhammadu wani ciwo ne a a tare da su amurta bu ko suna kokonto da shakka ne an an ya kafuna ko suna jin tsoro ne an ya fifa Allahu alaihim wa rasuluhu Allah da manzo su yaudare su su musu shigo shigo ba dirhi Allah ce bal ba haka bane me ya sanya suke kin bin annan muhammadu ula'ika humu zalimu da kawai azzalimai ne tsaban lalacewa shirka ce tsaban lalacewa dan bid'a ce zalunci ne irin na mushriki zalunci ne irin dan bid'a baya san a ce Allah baya san a ce manzon Allah ya hi jin dadi a ce wani ya hi jin dadi a ambaci gunki ya hi jin dadi a ambaci wani amma baya jin dadin a girmama Allah baya so Allah tsare mu da haka nan wa aminu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da Allah ya sassabkar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haqqu min rabbihim cewa shi wannan Qur'an shi wannan abin da manzon Allah zai shi haqqun shine ga al-haqqu shine gaskiya min rabbihim daga Allah mahaliccin su to wanda suka yi haka Allah yake cewa kaffara Allah kaffara anhum sayyi'atihim sai ubangiji ya kankare musu duk wasu lahika da suka yi ayyukan da suka yi ba daidai ba wannan imanin sai ya goge wancan aikin bayan ya goge aikin ya ya an yahe zinin sai kuma a rubuta lada a madadin kwanukan da aka yi ana zinu wa aslaha balahum Allah ya kyautata al'amuransu ay amrahum al'amarunsu kamar da Allah dan Abbas kija sai Allah ya gyara al'amarunsu ya daidaita al'amarunsu kamar da imam mujahid ke cewa sha'anuhum sha'aninsu gaba ɗaya sai Allah ya gyara su kamar yadda ibn zaid ke cewa halihim sai Allah ya gyara halayensu ai kusan duk magana ne ce ko al'amarinsu sha'aninsu halinsu Allah sai ya kyautata ya gyara ya inganta su rika kyamatar zina su rika kyamatar cin haram su rika kyamatar ƙarya su rika kyamatar rishin gaskiya su rinka ƙaunar gaskiya su rinka ƙaunar ibada su rinka ƙaunar manzon Allah su rinka ƙaunar sunnar annabi su rinka kyamar bid'a da sabawa manzon Allah Allah ya gyara halayensu kenan kamar yadda ya zo a hadisi wanda idan mutum ya yi atishewa ya ce alhamdulillah me yake ce mushi yarhamakallah ko kuma ce ya hadikumullah wa yuslih balakum Allah shiryar da ku ya kyara al'amarin kamar yadda yazo a cikin hadisin Abi Dauda sai Allah yake cewa ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Allah ce zalika bi annal ladina kafaru innama abtalna a amalul kufar kawai mun ruguza aikin kafirai ne watajawazna an sayyi'atil abrar muka kuma yahe kurakuran mutanen kirki ba abu biyu ne akai kafirai nasa aikin mai kyan ma aka ruguza shi su kuma muminai nasu mara kyan aka ruguza na kafirai mai kyan aka bata na muminai fa mara kyan aka bata akwai bambanci ko babu akwai bambanci mana cikakken bambanci ko sai wane sai aka rushe aikin shi mai kyau wane sai aka rushe aikin shi mara kyau ah ai dole ko kai tambaya Allah ya aka yi haka bayi bayin ka ne dukansu in damagarawa ne damagarawa ne in afirkawa ne afirkawa ne in mutane ne mutane ne to kaka za a yi mutane ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya amma a ɓata aikin wani ya yi shi mai kyau ya yi kyauta ya yi zumunci amma a rushe shi ga wani mutum ya yi saɓan Allah kila ma ya yi shan giya ya ci amana ya kashe wani ya yi kaza ya yi kaza ya shirka amma ya kuma yi wani aiki wannan aiki ya sa an rushe zinihin an ba shi lada ma madadin zinihin da ya yi ai dole ko akwai tambaya a nan ko? to Allah ya san za a yi tambaya ko kanka ne ka tambaya me ya sa haka sai Allah ya baka amsa dan amsar ta zame maka jagora zuwa ga girmama Allah jagora zuwa ga girmama addinin Allah sai Allah ke zalika abin da ka haka aka rushe aikin kafirai kyakkyawa aka rushe aikin muminai memuni aka rusa shi aka ba su lada kafirai aka rushe ladan aka hana su lada menene dalilin haka su allazina kabaru su kafirai ittaba'ul ba'ila sun bi ƙarya sun bi shaidan ne a duniya da suka zo su rayuwarsu shaidan suka bi kaga ko wanda ya bi shaidan ya cancanta a rusa ake shi ko bai cancanta ba ƙarya ya bi ba gaskiya ba shaidan ya bi ba Allah ba ba manzon Allah ba su kuma muminai wa annal ladina amanu su kuma wanda suka yi imani ittaba'ul haqqa sai suka ba al menene alhaq shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da aka zo kira ne shedan ya kira manzan Allah ya kira dubban jama'a suka bi shedan ko suka amsa wasu kuma da Allah musu gaba da katar da arziki suka amsa ma wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin a duniya an amsawa annabi Muhammad sai Allah ya yahe kurakuran wanda suka amsa ma annabi Muhammad shi bin sunna ya sa ya jayo maka Allah ya kaunace ka ya yahe malahinka kamar yadda Allah yake cewa a cikin alkur'ani a suratul ali imrana yana nuna mana cewa lalle kul in kuntum tuhibbuna allaha تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم ka gaya musu idan har kun ce kuna san Allah fattabi'uni to ku bi annabi ne aka ce ga mutane wanda yake da'awar san Allah to abinda zai cika mishi san Allah shi ko ya gasganta san Allah shi ya bi annabi Muhammad to idan annabi an ba annabi Muhammadu me zai faru sai Allah ke cewa wannan ko yuhibbu lakum na farko Allah zai so kaga da mun me ake nema Allah ya so ka to Allah ba zai so ka ba he in ka ba annabi Muhammadu fattabi'uni ku bi ni in ji mandan Allah yuhibbukumullah shi kuma Allah sai ya so ku bin annabi yake sawa Allah ya so mai bin annabi to idan an samu san Allah me zai biyo bayan san Allah me sakamakon san Allah wa ya gafir lakum dhunubakum Allah ya yahe muku dhunuban dalilin Allah yana san ka sai Allah ce to na yahe maka laifin da kamun na yahe maka madadin in kama ka da azaba yanzu na yahe maka babu lahi tsakankanin da kai lokutan da kai lahin an rubuta maka lada yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat an gane ko to anan shi dalilin da yasa za a kankare musu zunubansu saboda sun bi alhaq shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wancan ko abin da yasa za a rushe aikin su sun bi albadin shedan me ya sanya aka ce albadin shedan ne alhaq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda biyayya ce a ko wanda ya bi annabi ya je aljanna wanda ya bi shaidan ya je ina wuta kamar yadda Allah yake faɗa wallazina amanu bil batili والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ودن da suka yi imani da shaidan albatil shine shaidan suka yi imani da shaidan kaga imani suka yi da shi ashe ana imani da wa
da ƙarya da shidan da shedan wakafaru billahi kuma suka kafirce ma Allah duk wanda imani da shedan ya kafirce ma wa wanda imani da Allah ya kafirce ma wa to su wannan imani suka yi da shedan sai suka kafircewa Allah su kuma mai iman suka yi da Allah ya suka kafirce ma shaidan ka gane ko to ula'ika humul khasirun lalle wanda suka yi iman da shaidan suka kafirce ma Allah kaga ana albatilu shaidan alhaqwa Allah zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma ذلك بأن tad'una الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ana wata zalika bi anna ذلك Allah huwa بأن alhaq الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو هو الباطل الباطل.
وأن الله هو العلي الكبير ayoyi biyu ne abu ɗaya ya bambanta su zalika bi anna Allah huwa alhaq abin da ya sanya haka take faruwa saboda Allah shine gaskiya shine alhaqu bin shi ne gaskiya magana shi ce gaskiya addinin shi ne gaskiya manzan shi ne gaskiya gaskiya ne kwarai wa anna ma tad'una min dunihi abinda kuke bauta ma abinda duk wani ake bauta ma wanda ba Allah ba na shedan da ka'idodin shedan da gumakan da shedan ya rarraba ma al'umma kaga shedan din ne yake nan ko al-batil shine ƙarya shine ƙarya yanzu bautar shedan ita ce ƙarya bautar da ba ta Allah ba unwa aka ma ita to ta shedan ce to ƙarya ce wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir ko lalle Allah shine madaukaki kuma shine mafi girma zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi yace huwa kawai ko ce bambancin wannan da wannan a can babu huwa anan da huwa amma ma'anar su daya yanzu Allah shine gaskiya addinin shine gaskiya bautar shi ce gaskiya maganar shi ce gaskiya manzon shi ne gaskiya shi yasa an aka fasara gaskiyar da manzon Allah ta yi aka fasara da alqur'ani ta yi domin Allah gaskiya ne alhaqu ne qur'ani alhaqu ne manzon Allah alhaqu ne bin su ne kuma tsira saba musu ne halaka to anan ya kamata mu fahimci wani abu anan da za mu fahimta na istinbadin ayoyin nan ana iman da shi dan ko ba iman da shi da Allah ya ce alladina amanu bil batili yanzu mutanen da suka yi imani da demokuraɗiyya sun yi imani da ni akwai wanda sun yi imani demo- da demokuraɗiyya cewa babu hanyar da za a bi a tsira in ba demokuraɗiyya ba ita kuma demokuraɗiyya magana wace ce ta Allah ce gaskiya ke ciki adalci ne ke ciki zalunci ne kawai amana ke ciki baka haƙƙi ke ciki akwai ilimi a ciki akwai tsaro a ciki akwai ƙira'i tattalin arziki a ciki akwai faɗar gaskiya a ciki amma akwai yaudara akwai ƙarya akwai luwaɗi akwai sata akwai cin amana akwai algushu akwai ha'inci akwai kisa akwai jahiltar da mutane akwai musu ƙarya akwai musu shigo-shigo ba zirhi
kwarai kwarai kwarai haka ne ko ba kawai ne wanda suka yi imani da da demokuraɗiyya suka ma yi sika da western power me western power wani ya gama ne me yake nihi da western power eh western power ƙasashen da suka shahi turai da amerika su ne western power turai ƙasa 28 har da ingila da amerika su ake kira western power baka ji ba mai waka ya ce mara da ba da ku western power mara ba da ku da jakadunku kenan western power yammacin duniya eastern power ƙasashen gabas
na'am kun gane daga kaji an ce western power to ya hada turai gaba daya ya hada amerika gaba daya kuma su ne demokuraɗiyya su ne iyayen gidan demokuraɗiyya su ne jari hujja su suka yi nok- nukiliya suka tarihi sojoji don a yaƙi wanda baya demokuraɗiyya suka tara kuɗi don a ba mai yin demokuraɗiyya suka ɗauki azaba don su azabtar da wanda baya demokuraɗiyya suna da wutar jahannama su mis- wanda na sa wanda bai demokuraɗiyya kwarai kuwa suna da haddin da suke ma makin demokuraɗiyya suna da sojojin da ya za su yaƙi demokuraɗiyya suna ƙwace arzikin wanda baya demokuraɗiyya suna dan kuhe rayuwa wanda ba demokuraɗiyya suna zuba kuɗi ga inda za a yi demokuraɗiyya haka ne da haka western power su ne ake kira yammacin duniya akwai mutane da suka yi imani idan suka faɗa he abin ya tabbata wannan illa man rahimallah galiban yan bokon mu sun yi imani yanzu turawa nasara ya ce kaza wani ya ce kaza ƙarya ce yake zai zai sha wahala shi amma wa nasara fa ba rahar da ya ce kaza an yi ku duba fa ya gama da hitila ya gama da kaza ya gama da kaza ya gama da kaza mu muna ba ku shawara musallama a yi demokuraɗiyyar nan don mu zamna lafiya kawai a cikin demokuraɗiyya mai dan ɗan yi dama-dama amma demokuraɗiyya dole ce ba ka suke ciya ba demokuraɗiyya dole ce farilla ce tilas ce ba yadda aka iya bayyuwa wata ƙasa kwata-kwata ma ta rayu a ƙarƙashin mulki dabarun demokuraɗiyya ba ba zai yi ba ko kaso ba za a barka ba za a yaƙe ka za a mai da kasa ne wari ba ka ake ciya ba da haka abu demokuraɗiyya dan Allah kun ji masu irin wannan magana ko ba ku ji ba hadda musulmi manya-manyan mutane da suke ganin sun kai tudun mun tsira a wayewa suke ganin wayayyu ne amma suke haka to ga amsa wallahi ba demokuraɗiyya ba babu wani a duniya wani abu da zai dawama ko akwai shi kafin waɗannan ƙasashen su zama dauloli an taɓa yin wasu wasu an taɓa yin wata sufafawa ɗin ko su kaɗai suka fara zama sufafawa suna ina an yi greek an yi china an yi wannan mai take suna wannan a'a rum an yi farisa an yi dauloli daban-daban wasu ma baka san su ba yau he dai labarin sai tarihi rum daular rum wanda kowane bature ya karkashinta daula ce mai yawa har siriya tana karkashinta ta rushe ko bata rushe ba yau he dai a karanta a takarda an taba yin tako sai wata yalka sa kaɗan aka yi itali da sunan waccan ana ce mata aka sama babban birnin ƙasar maru ba a masa ko rudin ba sa ba girki din da kuka ji da daula ce ba wannan girki din ta yanzu ba da kuke gani a a daula ce ta wuce he labarin ta daulolin ne suka wuce to amma yanzu mutanen mu gani suke waɗannan daulolin na demokuraɗiyya za su dawwama to bari in baka idan kai mai cewa demokuraɗiyya dole ce mu kuma ce maka ba demokuraɗiyya ba dawwamar daulolin ma bai yiwa Allah ya cewa wannan wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida babu wata ƙarya me ake nihi da ƙarya dawluli Allah ce illa nahnu muhlikuha lalle mu sai mun halakar da ita qabla yawm al-qiyamati kuma za mu halakar da ita ba he kiyama ba ta so ta zo irin na iblis abu sa kaho koya mutu a mutu tare su suna mulki daga har kiyama Allah ce a'a kafin kiyamai sai mun rusa kowace ƙasa da Allah muna tambaye ka mai cewa dole ne a yi demokuraɗiyya wannan dauloli da Allah yake babu wata da za a za ta rage a halakar da ita ko a azabtar da ita azaba mai tsanani shin faransa tana ciki ko bata ciki ingila tana ciki inda wata aya ta istisna'i din sa amerika ga yamin ita suna daga cikin wanda za su halaka kafin kiyama dole sai sun halaka mun yi imani da haka aw mu'adhibuha azaban shadida ko mu'azabtar da ita azaba matsananciya wanda ake ma azaba shi yayi azaba suna daga cikin da za su rushe kiyaman nan manzo Allah ya gaya mana alamominta malamai suka raba alamomin zuwa biyu akwai asugura akwai alkubura ƙanana da manya to ƙananan sun bayyana manyan ne ba su bayyana ba manyan su kuma bayyana su tare suke bayyanar tashin kiyamai ta iya yiwa ƙananan su bayyana a yi shekaru kafin bayyana manya kuma ga dukkanin abin da malamai suke cewa ƙananan nan fa sun bayyana cikin alamun bayyana su wannan kisan da ake yi na ba gaira ba dalili yana cikin abin da manzo Allah ce alamun kananan alamun kiyama ne kanana wanda ya kisa in ka tambaye shi me yasa ka je gari ka kaza kashe ce wallahi ban san ka san su ne a'a kun taba haduwa a'a akwai wanda ya maka wani abu a ce ban ma san su ba ban san ba garin sai a dauko mutum daga Ethiopia zo na Niger ya kisan kai me aka maka kauyen talabe da kaje kashe mutane me suka maka baka taɓa zuwa wurin ba ba su ka da alaƙa da su ba su san ka baka san su ba su bi san ka ba kai baka san su ba ba haka manzo Allah yake ba to kananan ne to yanzu idan ko kananan in sun bayyana manyan suka rage su bayyana ko to kenan lokacin halakar waɗannan ƙari alƙaryoyi su yayi ko bai yi ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da zai ɗaukaka yayi daraja a in kayo shi daga ko ina sai Allah ya yi ƙasa da shi haka ne sannan manzan Allah ya sanar da mu cewa za a yi yaƙi tsakankanin yahudawa da musulmi yahuda in suka yi nasara su ɓata ko'ina daga ƙarshe musulmin za su yi nasara sai behudi ya kai yana neman maɓuya ba ya yi yaƙi ba ya shiga dashi ya je wurin dutse dutsen ya yi kira ce wane zo ga behude kilo 500 daga gari yana nan ba zo kashe mana muku ina fike da yahudawa a amerika da faransa da ingila da isra'il da ina da ina ko sai musulmi sun yi ko su ne ko ta aka yi maka su za su gaba da rike super power har ƙarshen duniya an gaya ma haka allah ya ce ba sun kai ba ƙarshe manzo Allah ya ce ba sun kai ba ƙarshe musulunci ne za a je ƙarshe da shi shi yasa annabi Isa zai isko su har a yaƙi dujal da su ko suwa za su karya dujal musulmi ko arna musulmi ne ashe ka ga ba kafirci bane ƙarshe to me ya sanar da kai kiyaman nan ta kusa ƙananan abubuwan nan na halakatin da ya zo halakar waɗannan yammacin duniya bai zo ba kai kana tunanin wai har yanzu da sauran ƙarshensu wallahi ƙarshensu ya tafi an rusa su kuma wallahi turai da amurka demokuraɗiyya ta mutu masu ita ne suka tsiyace suka mutu suka rushe daulolin za su haɗe kai baka san ba ice in ana saran shi ba lokaci guda ba daga sara ɗaya ke faruwa ba ana sara ne yana karkatawa ana sara na karkata har ya kai ƙasa to amma ban da ganin lahin ka san idan ka tafi ka sha wuya aka danne ka aka shaƙe ka aka matse ka wallahi in ka ci kashi ka sha wuya me baka kashin nan in yana barci ta kake halkiki kai baka iya gane barci shi dan kabu lalle ko mu nan afirka mun bugu an yi cinikin bayi shekara sama da dubu ya kai shekara dubu biyu ana ɗaukan baƙaƙe ana kai su suna aiki suna wahala an kashe su an zuba wasu a ruwa da Allah an bugu ba bugu ba bayan gama cinikin bayi kuma aka zo mulkin mallaka an dora ma mutane wannan kori an sa su sun yi gini kyauta sun yi noman banza baka ji ba har dan alana waka bodo me yasa kuturu shirka a tsaidau baka ji ba an yi wannan alin da ya wuce kuma aka zo mulkin demokuraɗiyya wanda kuma ku yi mulki ku baƙaƙe amma ku arzikin ku duka yana hannunmu an yi wannan ko ba a yi ba ashe mun sha shaƙa mun sha kishi mun sha bugu mun sha wahala shi yasa ba ma ganewa mutuwar su ma ba ma ganewa in sun yi ranta dai za su waɗi ba ma ganewa in sun yi rauni mutuwa muke tunanin da rasu ai ba lahin mu bane ba gaba aljannu ma da suka taku suka bugu suka matsu annabi suleiman da ya rasu basu gane ba falan ba kazaina alaihi almautu ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falan ma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labithu fil adabil muhin aljannu mar suka sha matsa suka sha daka suka sha kashi a wurin annabi suleiman ya rasu basu san ya rasu ba mai gidanka wanda ya ma azaba in ya faɗi ma baka gane ya faɗi ta kake tsaye ki shi yasa mutanen mu basu gane ba Amerika Faransa waye sun faɗi mu ma da muke dan ganewa ta kusa da wata taga ce muke ta alqur'ani mukan dan haske ba wai shako bace mun shakon amma da kai hasken qur'ani sai a tsinka mu ga can sun hwadi kai kuma kana nesa da alqur'ani baka gano ba hwadu wasu bari in maka misali bawan Allah da kake ganin demokuraɗiyya sauranta an kare ita wallahi Amerika da tarayyar turai sun haɗu tun zamanin da suka kai ma bashar al'asar hari da suka gaza ture bashar al'asar to din mai hankali ya gane amurka ta kai ƙasa bawa ne bai sani ba kuma arzikin amurka ya faɗi arzikin turai ya faɗi domin gwamnati suka yi sukutum suka kai london suka ajiye wanda in sun cire bashar al'asar zafa amma rasha ta taka musu girki da abin da ba a taba musu ba daga nan suka je yaman aka taka musu girki yanzu suna so su shigo da ukraine aka zo aka taka musu birki wannan yakin na ukraine ya fito hili ya bayyana cewa sun talauce sun faɗi kai kana jiran kar su maka azaba da talauci su ana musu azabar talauci baka sani ba bawan Allah baka ji ba ƴan majalisar dokokin Amurka suka ce wallahi ba za su bada kuɗi ba turai suka ce kai sun gaji da bada kuɗin nan suna aihuwa rana tana kashewa shugaban ukraine ya ce to shi kenan shi dai zai sallama tun da dai an gaza ka kuɗi an gama yaƙi ya ƙari ya kare amma da kake a danna kake baka gani ba an kada an yi kaye tashi an yi kaye baka gani ba ne wai kuna amerika kuna kuna abuja kuna jirin da kuna yanzu zo a kamku wala manyan ma sun hadu sun hadu dawo gida ne ma ahuwa dawo gida sun hadu manyan ma faransa ma ta kai kasa kai ne baka sani ba yanzu magana ya za ta ci tuwo suke ba gaba jamus ta dawo ta ce ita wannan wasan talauci da ake ita daman zamanta da nijar tun ba yau ba ana zamna cikin kwanciyar hankali da arziki wallahi aka ce wata toke saurara nijar din yau ba ta jiya ba ce ta ce na gani ni ma na gani ni ne kat ni ce kat na san Nijar din yau ba ta jiya ba ce yanzu ana yin abi ne a ka'idance a tsare ba wancan na da ba na yancin hanci san ba biya suka ce mu ne kat yanzu yau sai ga taron yana cewa da Allah a gane ba lahin shi bane ya bi yarima ne wurin bin yariman ya taka kaya a yahe mushi Nijar ki hakuri demokuraɗiyya ce ya bi ya bi ƙungiyar sediyawo ya bi ƙungiyar au oau ya bi ƙungiyar marinkin duniya yanzu marinkin duniya ta ita ta shashaka ta dawo ita ƙungiyar tarayya afirka ta dawo sediyawo aka bari a dawan wohoho ita ba ta ga tsuntsu ba ta ga tarko kaji mambobinta sun fara ba da haƙuri ko? to ba wai gaba ɗaya ba zai haƙurin ma a he an ɗan jima nan da wata shida an ɗan masu tuba don ka gane dai shayi ruwa ne ai ba za mu yarda da ku ba ah kai baka gaba dan baka kusa da taga alƙur'ani ne da kaga haske wannan takunkumi da kuka sa wallahi kakanninku a arnanci sun sa shi abinda kuke cewa sai an matsu talaka sun yi bore sun sha wuya sun watse ma gwamnati kakanninku sun faɗe su bal qalu mithla ma qala al-awwal ko su kafiran yanzu suna faɗin kwatankwacin abinda kafiran da ne suka faɗi ni kafiran da suka faɗi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا سيدي ولله خزائن السماوات والأرض آه.
ولكن المنافقين لا يفقهون التكبير التكبير التكبير هم الذين يقولون su arna munafikai su ne suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi ku sanya takunkumi na kuɗi da na abinci da na magani ku shaƙe waɗannan da suka taru suka goya mandan Allah baya har su matsu hatta yan fazu sai sun wafe su da kansu in sun sha wuya za su tarwatse shi ma ya- ya wafi ya tafiye shi tunda ba kowa mu huta Allah ya ce ayya walillahi khara'in samawati wal ard shi kuma kohohin arziki na al a hannun Allah suke ba a hannun su ba in ka rihe sai ya bude in ya bude ba a iya rihewa in ya rihe ba a bude ma wanda ya rihe yanzu ya bude ma Niger ya rihe ma Faransa ya bude ma Niger ya rihe ma Turai ya bude ma ya ri- bude ma Niger ya rihe ma America walillahi khara'inu samawati taskokin arziki a hannun Allah suke na kasai da na sammai ba naku bane ba ku kuke da shi ba ba aikin ku bane aikin Allah ne ku kuma ba ku bane Allah Allah kuma baya son ku dan kuma ba kwa san shi shi ya sanya ya sanya Iranian a Niger yake sanyawa a Faransa yake sanyawa a Jamus yake sanyawa a Belgium yake sanyawa a Sweden yake sanyawa a ina ne yake sanya a ina ne bai ba ku ba Allah ya ba Nijar hasken rana ya ƙi babu kuna son hasken rana ku yi makamaki babu gashi a Nijar kyauta. Allah ya sanya iska mai kadawa a Nijar ku ba ku da ita, ita ma ana makamashi da ita. Allah ya sanya tarin iskan gas a Nijar ba ku da shi. Allah ya sanya tarin ruwa a Nijar ba ku da shi duk sinadarai da ake yin wutan lantarki makamashi guda shida irin su sharbon iska rana ruwa iranium wane ne gas duk muna da shi amma su ba su da shi sanyi yana ceciyar ku saboda mi walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina sai dai munafikai kananan nan da suka tahi yan dubul nationality la yafqahuna har yanzu ba su fahimta ba ba ka bayyanta ba dan dubin nasara sai da Allah dawo mun yahe maka dawo ta a gida sai a yahe maka sai a roƙa maka a yahe maka daman ɗimuwa ce akwai wani abu da da muna da ake ce ma gwaigwai ko wanda laraba suke ce ma gaulu mai batar da yara in sun huta daji shine ya batar da su tunda ya batar da kai ya nuna maka yana da bayya ya nuna ma ya isa bai isa ba ya nuna ma ƙwararre ne shi muka ci mu kuma muka nuna maka Allah ne ƙwararre da Allah zan tambaye ka da Allahnmu da muka dogara da shi da Allahnku da kuka dogara da shi wa ya biya buƙatan mabiyin shi ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار
أنفيضوا علينا من الماء بشيبة.
يوم ما رزقكم الله إن سكتا فهل وجدتم ما قال وعد وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم eh ba haka ayat da sauranta Allah ce wa nada ashabul jannati ashabun nari yan aljanna sun kira yan wuta suka ce musu mu mun samu abin da Allah ya mana gal alƙawari gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ku abinda Allah ya muku alƙawali na zai azabtar da ku na zai kunyatar da kowa na ƙarhi nashi ne arziki nashi ne shike da izza shike da buwaya ba turawa ba ko kun samu wannan alƙawalin gaskiya ne qalu na'am sai su ce eh sanda 'yan wuta suka je wuta 'yan aljanna suka je aljanna za a yi kira an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqa lalle hakika abinda Allah mana alƙawari gaskiya ne mu Allah ya ce mu roƙe shi mu bi shi mu dogara da shi zai taimake mu zai zame mana maulan mu zai zama mana a mai agajin mu shi kuma in ya zama maulanka ya zama mai taimakonka kai fa ni'mal maula فنعم المولى ونعم النصير ma dalla da Allah ya zama ubangijinka mai jibinta ka wanda ka dogara da shi ma dalla da wanda ka taimi taimakon shi shine Allah mun nemi taimakon Allah kun nemi taimakon Faransa Allah ya taimaka Faransa ta gada haka ne ko ba haka ba ne Allah ya taimaka turai ta gaza Allah ya taimaka amurka ta gaza Allah ya taimaka majalisar ɗinkin duniya ta gaza to dadda majalisar ɗinkin duniya ta gaza da Allah wace ce sai diya kunun bayan da yi ana zancen abinci kunun bayan da yi ku abinci ne na cikin ƙwaryan ma me ya bare na bayan da yi babban ma bai iya ba bare kai don haka na Allah ke ta humul ladina ya kuluna هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ba haka suka ce ba da Allah ce gaba ولله خزائن السماوات والأرض كاغني؟
ولكن المنافقين لا يعلمون to in sun dawo mi za su yi ya kuluna la in لئن raja'ana رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأز- لعز منها لذل ولله العزة.
ولله العزة ولرسوله والمؤمنون وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ولكن يعلمون.
المنافقين لا يعلمون haka suke cewa idan muka koma gari la in raja'ana ila madina idan muka koma madina kenan idan suka dawo iko idan suka samu dama za a fitar da masu daraja masana 'yan demokuraɗiyya wayayyu 'yan zamani za su kori masu kaci baya masu magana a bi alƙur'ani a bi hadisi ba haka bane burinsu za a tabbatar da luwaɗi za a hana aure da wuri za a tabbatar da mata ɗaya za a tabbatar da gaɗa ‘ya'ya biyu kar a ƙara za a tabbatar da ba a wa'azi za a tabbatar da ba a hudu ba hewar da suke zo za a tabbatar da ibada hewar da suke zo za a tabbatar da cikakken demokuraɗiyya ayya bai yi ba walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin daukakai darajar kiman na Allah ne ya ba manzan shi ya ba mu'minin da suka bi manzan shi ya kwace daga hannun makiya annabin shi ya kwace daga hannun makiya addinin shi kuma ba mai kwato ba walakin al munafiqina la ya'lamun munafiqai suna can basu sani ba har yanzu jira suke a a kwaso a basu Allah ya karbe kai baka kana jiran Faransa ta karbo ha ba malam wace Faransa yan nema wace Amerika yan nema Allah ya karba wani bai isa bai karba ma yaftahi Allahu lin-nasi min ما rahmatin يهديه الله للناس من رحمة فلا ممسك لها wa ma yumsik وما يمسك فما فلا فما wa ma yumsik وما fala mursal lahu يمسك فلا مرسل له من to بعده tsayanan Allah yake cewa in yamsaka Allahu bi وإن dhulmin fala يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو wa in yurdika bi khairin وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به.
يصيب به من يشاء من عباده وهو ال- وهو الغفور الرحيم waɗannan ayoyin suna nuna gaba ɗaya in Allah ya amsa ko in ya falala ba mai iya hana falalan nan idan kuma ya dauki wani da azaba ba mai iya kwato wancan shi kuma ƙa'ida ce Allah ya ma kan shi sai ya damƙi azzalimi sai ya kama azzalimi wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha إذا al-qura wa أخذ hiya القرى zalima وهي inna akhadahu ظالمة. إن أخذه أليم شديد kuma fala ta hasibanna Allah gafilan amma ya amal غافلا عما يعمل الظالم to idan ka ce to waye azalim Allah ya ce wal kafiruna hum والكافرون هم الظالمون kafiran nan dai su ne azalimin da Allah azalimai ne ko ba azalimai bane Allah ya ce kai kai tamahanin na rabkana da abin da suke na kyale su zan kama su wa kazalika haka dai akhadhu rabbika da mukar ubangijinka take idza akhadha alqura wa hiya zalima idan ya kama wata daula tana azalima inna akhadahu alimun shadid kamun Allah mai radadi ne mai tsanani ne kuma ba a kwacewa ba a kucewa kuke tamanin su kuce kuke tamanin su kwace bayan azzalimai ne an musu Allah ya sama ta shekara 200 an tsine musu albarka bayan Allah sun shiga masallatai sun yi sallah sun yi kunu sun yi kunu sun roki Allah sun ce Allahumma irid islamu wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin Allahumma dammir a'da ad-din wansur ibadaka al Allah ya karba addu'a miliyoyin al'umma kuke ta mahanin wani fasiki ya zo ya sake tasiri wallahi sun kai da haka ina ba da shawara waɗannan suka gudu su bar magana yi wai magana kaza da kaza shi suna jiran in an dawo demokuraɗiyya su dawo ita demokuraɗiyya ba ta dawo ba amma zaɓe zai iya dawowa kun san zaɓe daban demokuraɗiyya da ka yaudare ku muna iya zaɓen shugaban ƙasa mu zaɓi majalisa amma ba demokuraɗiyya ba ce ita demokuraɗiyya in za a yi ta takarda ce rubutacciya tsakankanin 'yan takararmu da ƙasashen turai musamman mu da mu da faransa ta zana abin da take so wannan da kuke ji ana faɗa idan kamfanoninmu suka je ƙasarku za su yi aiki kuma duk inda ake samun kuɗi dole ne mun shiga cikin wannan samun kuɗin mu za mu jagoranci wurin kuma ba za mu biya tax ba a faransa za mu biya tax ku sa hannu ana kaza namu ne kaza namu ne ruwan kalkashin kasa namu ne isansu ɗinku namu ne iranian namu ne zinare namu ne kuɗi mu za mu buga muku mu za mu ace muku in za ku yi abu kun gaya mana wanda ban mu so ba za ku yi ba in haka ne kuma sannan dole ku bi tsarin da muke so muna so a rage mana masu yawan ibada ba ma san addinin ku so muke ku bi demokuraɗiyya ku daina addini yadda a duniya ba ku ji ba daɗi muna so a lahira ma ku zama yan wuta ta hannu a in ka je ka ce ma mutanenka su raka luwaɗi ka ji ka ce toron ka yi ayi luwaɗi ayi ma ɗugo ka ce ayi a fifita shege a kan mai uba ka ce ayi to ka ba da mutanenka a kashe na bayar to kai za ka yi mulki kai ma yaka kai ne dan adawashi to in kana so mu baka mulki kila ka zama shugaban asambile kila ai aliyansu da kai ka zama shugaban wannan menene ɗayan ko asambile ko ko a baka firayin ministry a cikin jam'iyya in an yi ajin to ga abin da za a tsara karka taka mana to wannan dokar da ake kiran yan takararmu su sa hannu kafin a ba su mulki da tsarin aka zo to shine demokuraɗiyya ba a je hakuri a zaɓe kamar demokuraɗiyya to mu kuma yanzu za a zaɓi mutum ne addininmu na Nijar. Na la ilaha illallah shi ne addinin ƙasa. Yarenmu shi ne yaren ƙasa shi ne langina sunan. In ma ai rike faransa langine ofisiyal in ka je wurin aiki kai in ka fito waje kar kai. In ka zamna a biro ka yi kiran sekira'e suke ɗinka in ya zo ce banjur ka ce saba amma in kuka hoto waje ka ce mata aran kai ce ba nisa mai mati gaham ina kwana lahiya babu wancan haramun ne a waje da Allah sun yi wannan a wurin su demokuraɗiyya ce a wurin faransa to ka dawo gida irin wannan ce za a yi sannan Nijar take da kayanta mai so ya saya a wurin Nijar kudin Nijar a Nijar dan Nijar zai ma kanshi kaza dan Nijar ke da arziki kai in ka zo leburanci in mun ga ka cancanta mu dauke ka ba mu ka cancanta ba mu kore ka dan kai ka zo ba mu muka zo kaga mu irin wannan siyasa ce zami ba waccan siyasa ba ta uwayen gidanka ta iskanci wanda ake kawo mana sojoji a tile mana su raka halbin yan uwanmu suna kashe yan uwanmu suna kaza dinmu cewa addinin mu wai ana magana a kira sallah ko ba za a kira ba a kira sallah nan burwi ne fa a can fa ana naiti kulub ana kwana ana kada kada ana gita ana iskanci shi ba burwi bane amma wai kiran sallah burwi ne wai yana destinating din mutane yana bata musu abubuwa
dan banza
a dirwa da kirt sannan a dubi ibadodin nan ma da suke yi waɗannan masu magana ana karanta alƙur'ani mu wannan abu sai an dakatar da shi to kaga yanzu dan Allah idan mun zaɓi shugabanmu a haka yana da ra'ayin addininmu yana da ra'ayin gina ƙasanmu yana da ra'ayin raya mu yana da ra'ayin kare mutuncinmu a wurin turawa demokuraɗiyya muka yi to kaga mu wannan mulkin za mu koma da haka in kana jiran demokuraɗiyya jira ka a can shi kuma kaga wanda yake ta sakarcin wallahi mu ba za mu yarda ba in suna so mu cire musu takunkumi sai an saki tsohon shugaban da da tambaye ka ubanka ne wai shi tsohon shugaban kasar nan ubanka ne ko ba kawai da shasha shasha mun yi ka kusa da shi mun yi ka yan uwantaka da shi mun yi ka jini da shi mu ne muke mu kuma muna da adalcin da za mu yahe mishi sanda gwargwadon abin da yi da haka ba ubanka bane ba kanan ubanka bane ba kanan uwanka ba komin ninka bai wani bai kai shi ba kuma ba shi bane kake so mun sani na rinɗe da Allah idan da za a cewa a kashe shi a dawo da faransa za ta a kashe shi in tere din faransa ne to da kai da uwayen gidanka kun tafi kenan bi idin ta'ala jama'a muna cewa a ci gaba da addu'o'i a ci gaba da ibadodi a ci gaba da karatun alkur'ani a ci gaba da kunut a rinka tsine ma miyagu albarka mu ta zamna lafiya ta ɗaukaka ta yi albarka maƙiyanmu su ƙasƙanta a gabanmu waɗannan da suke son su ganmu kullum muna bara suna so su ganmu ‘yan gudun hijira suna so su ganmu muna dako suna so su ganmu muna gadi suna so su ganmu muna shushana muna ɗauke da buta shayi suna so su ganmu muna tura kuran ruwa maƙetata matsiyata ko? wallahi tallahi lokaci ya yi arziki ne na Allah ne Allah ya bada baka da izinin ka hana wanda Allah ya ce shi ne shi ne wanda Allah ya ce ba shi ba ne ba shi ba mu kai kana mana hasada mu ba ma maka kai kana kin mu mu ba ma kin ka sannan ina sanar da 'yan demokuraɗiyya wallahi tallahi mutanen nan makiyan ku ziga ku suka yi kuma za su kai ku su bari shi je ƙur'ani ya tabbatar mana ya ce ba su san mu to da Allah dan tambaye ka Allah ya ce ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum da Allah dan tambaye ɗan demokradiyya Allah ya ce ku waɗannan ɗan dubin nationality kuna san kafirai ba sa san ku Allah ya faɗi gaskiya ko ku su da suka ce suna san ku suka faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya ko dai kai imani da wannan ayar lalle ne ba sa san mu ko kuma kai imani da maganganun suka ce suna son maka karkarai ta Qur'ani kuma cikin ayar sai Allah yake cewa wa in tusibuhum wa in tusibuhum hasanatun tafuhum idan wani abu mai kyau ya same ku sai su bata rai amma wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha ko idan wani abu mai muni ya same ku aka ce an yi hori ana yaki an kashewa ne hefi ta faɗa suna jin daɗi suna alfahari haka ne ko ba kamar da Allah gaskiya ne an ji haka daga bakin turai ko ba ji to ku kun ce masoyanmu ne Allah ya ce maƙiyanmu ne kuma mun ga ƙiyayye mun ji mugun magana mun ga bakin ciki idan muka samu mun ga in wani abu ya same mu na walakanci mun ga yadda suke alfahari da jin daɗi wallahi ko ku dawo ko ku hallaka ba mu yanke kamna da ku ba muna ba ku shawara ku dawo cikin yan uwanku zama a abuja zama a katsina zama a kano shiga social media bai maka dawo gida dawo garin ba garin ku haƙuri ba 'yan uwanka haƙuri in kuna wannan wurin zaɓe ya zo ko kuna da jam'iyya aka ba ku dama ku tsaya takara ku ne kuka je kuka ce a rusa Nijar a kama Nijar yaƙi yaushe ne za ku shiga Nijar kuma ku ce kun dawo a zaɓe ku wallahi shi ku zaɓe amma in ka ce daman kuskure ne to tun da talan ma ya ce shaidan ne ya sha shi to kai talan ma arne ya gane shaidan ne ya sha shi to kai ma gane mana eh ai kai kai tantanta ka gane shaidan ne ya sha shi haka ne daman mun sani shaidan yana ja wa kana shaytan lil insani khazula khazula lokacin Allah ta'ala ya samu dace Allah ma kasan mu albarka Allah ma shugabannin mu albarka Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah taimake su Allah tsare su daga makiyansu Allah ba wannan ƙasa arziki mai yawa mai albarka ƴaƴan wannan ƙasa Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana damar lafiya Allah ya ƙara buɗa mana arziki Allah wadatar da mu Allah sa mu hi ƙarfin makiyanmu Allah ka ruguza makiyanmu Allah ka ruguza makiyanmu Allah ka taimake mu Allah ka shiryar da mu Allah ka yi mana albarka Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri dattawanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri ƴan Nijar ka sa mu ƙara rike addinin Allah Allah ka sa mu ƙara imani da Allah Allah ka ba mu ikon godiya ga ni'imar da ka mana Allah mun gode ka gwada mana ni'imar ka ka gwada mana kai ne Allah Allah baka kunyata mana ba mun gode Allah muna godiya baka kunyata mu ba Allah ka kunyata makiyanmu Allah muna godiya muna so wannan ni'ima Allah ka taimaka mana ta doge Allah ka ci gaba da kunyauta makiyanmu suna nan suna rabe-rabe sun ajiye sojoji nan bakin cadi mun san ƙarya ne shi wannan abin aikin banza ne yawansu da tarensu Allah ya gaya mana in sun tuba wa in tanta wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud inda za ku tuba ma tuban ne alheri gare ku in kuka dawo kan ku da bannaku mu ma mu dawo kai rishin baku nasara falan tuguniya an kun fi'atukum shay'a taranku wane yana bayanku wane kuna da shi adadi kaza gare ku Allah ce ba zai amfanar da ku da komi ba an gane ko walau kasrat komin yawan kukwa domin wa annan laha ma'al mumini shi Allah tare da masu imani yake bai tare da arni bai tare da munafiki bai tare da zindiki bai tare da ɗan luwaɗi bai tare da maƙiyin addini bai tare da bikin manzan Allah wa annan laha ma'al wa annan laha ma'al Allah tare da masu imani masu sallah masu karatun alkur'ani masu azumi masu kiyamun laili masu bin iyaye masu sadar da zumunci ba masu yanke zumunci ba da haka ku dawo gida ya yan dumin nazari ku yarda ɗaya ku yarda ita ku yarda ita ku zo ƙasa ku tawa data subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh